الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وآل بيته adada ma bi ilmin layi ka ce don ƙari salatan da'imatin bi da wami mulkin layi wa sallama ta suliman kasira amma ba'adu Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم الله مدaukakin sarki yake faɗa cikin alƙur'ani mai girma la ya ƙara fi dini Allah ya ce al'amarin addini babu tilas ala dukuli a ce dole sai an shiga addini ba a haka ta bayyana rushidu haƙiƙa shari'a ya bayyana min algayi ga barin zalunci ai zahara bil ayati albayyana ayoyi mabayyana sun bayyana annal imana domin ita imanin ar-rushidin shari'a ce wal kufur yi ko kafirce gayyin bata ne nazalat wannan aya ta sauka fi man kana lahu min al-ansari aulada wanda yana da ‘ya'yaye daga ansarawa a rada an yi kuriyahun alil islam suna son su tilasta wa ‘ya'yan nan akan dole sai sun yi addini shi ne Allah ya ce ba mai yaka wurbi daguti duk wanda ya kafirce ma gunki ai shaidani yi ne daguti awul asnamu ko gunki huwa idlagu ana idlagi alal mufaradi ga mufaradi ko jam'i wa yumin billahi yace kuma yayi imani da Allah faqad istamsaka haqiqa wannan yayi rukun kama saka yayi rukun bil urwati da ragama al usqa mai karfi bil aqd al muhakkami da abun kulli mai kyau lam fi sama laha wanda ba zai yanke ba wallahu domin shi ubangiji sami'un lima yuqalu matabbaci ne ga abin da matabbaci ga jin kaulan bawa alimin Allah kuma masani ne bima yaf'alu ga abin da bayi suke aikatawa imma na alkhairi au sharran sirran au jahar abin yana bayyane ne ko yana boye na sharri ne ko na alkhairi inda an yi kafin a faɗa Allah ya riga ya sani kuma shi san sa kai da zai dace yayi akan abin da ya faru Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله هنا سركي الله waliyu ai majibinci ne annasir Allah shine mai taimako allazina amanu na duk mutumin da yace yayi imani Allah ne majibincin lamarinsa ai mutawali amr ibadi mai jibantan al'amuran bayansa Allah yi zai jimanta al'amuran bayi ka gani duk abin da bawa yake aikatawa Allah zai jibanci lamarinsa wa mal wali min al abid fa ma'ana al fa'il ay muwali da'at bi ma'ana abin da tawallahu Allah shi Allah yake jibantan al'amuran bayinsa alladhina amanu yukhrijuhum Allah yake fitar da bayansa min zulumatul kufri daga duhun kafirci ila nuri zuwa ga hasken imani duk wanda yana kafiri aka waye gari kuma ya musulunta ba wayo ba dabara wannan rama ce Allah yau bayansa wallazina kafaru wanda suka kafirce ma Allah kuwa awliya'uhum ad-dagutu sune majibantan dagutu shine gunki yukrijunahum yana fidda su min nuri daga hasken imani ila zulumati zuwa ga duhun kafirci zikirin ikraji kaga an bi dan fitar wannan imma fi muqabilati qawlihi ko ya dauranci fadansa da yace yukrijuhum min az-zulumati aw fi kulli man amana bin nabi ko duka na wanda ya imani da sayyidina rasulullahi qabla ba'athihi kafin a aiko shi min al-yahudu na yahudawa summa kafaru bi bayan nan kuma suka kuma suka kafirce to yi ne Allah ya ce ulayaka wa'annan wanda bayan sun san annabi annabi ne na gaskiya so ko masu kawar ce Allah ya ce a sahaban ne su ne ma'abuta gidan wuta za su abuci zama a wuta hom su ɗin na fiya a gidan wutan nan kalidu na za su ƙaddara wa dawama ba ce ga ranar ba wannan magana na kalidi na ɗin nan har ya fi wutan zafi don yi duk tsananin abu idan an san iyakansa an san zai ƙare to madda abin da aka ce bai da iyaka abin tsoro ne alam tara ila allazi alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih ala tahu lahu muluk إذ قال إبراهيم ربي الذي يهوي ويميت قال أنا أوي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله والله لا يهدي القوم الظالمين الله مدوكين سركي yana ba mu labari cikin alkur'ani mai girma ya ce alam tara wai shin ba mu ba ku labari ba ne ilalabi haji ibrahima wannan da yake jayayya da annabi ibrahima fi rabbihi akan annabi ibrahim ya ce a zuwa ba allah shi wannan wanda yake jayya da annabi ibrahim ba don komai yake jayayyan ba li'an atahu lahul mulka don ya ga allah ya bayan mulki hamalahu badar wushin mulkin shi ya dora shi faɗin rai bi anna amallahi ala zalika akan ni'imar da allah ya masa shine lamarudu dan kana'ana kuma haka yau yawan mutane suke sau da yawa mutum zai gan shi abin tausayi ran da Allah ya bayi mulki sai ga mutum ya tsari girman kai to duk mulkin da aka baiwa bawa in dai zai tsari girman kai Allah zai karya shi ai mulkin ana gaya ma ba naka bane na aro ne ta wanda ya baka dan kuma kana ja da hita ina zai barka saboda haka duk wanda aka bayi mulki ya daina siffatuwa da siffa irin na Allah ka dinga cewa mu za a yi wa kaza ko mu muke kaza mu muke da ikon kaza to irin wannan mulkin baya da goma sai Allah ya karya mutum dan Allah ya baka mulki ka daina tunanin kai kake azartawa ko kuma kana da wani dama na tsiyatawa ko kana da wani dama na karyawa ko dorawa wannan ba siffar ka bace siffar Allah ce shi mulki aro ne haƙiƙanin mai mulkin Allah ne yaya aka yi ka samu mulkin ba wayo ba dabara Allah ne baka a cikin irin arzikin da Allah ya iba bayansa wani arzikinsa na karatu ne sai Allah ya mai da malami wani arzikinsa na mulki ne sai Allah ya bashi wani arzikinsa na abin hannu ne sai Allah ya bayar amma bayan Allah din ya bayar abin da ake so mutum ya zama mai tawari'u kuma duk abin da kake an cewa ne ka ji tsoron Allah to ka ji jikinka yana rawa yana girgiza amma mai mulki kana cewa ya ji tsoron Allah ma yi kenan wani kaman ka zuga shi in mutum ya fushi da kai zai ga kaman Allah ne ya fushi da kai to irin wannan ba sa dadewa kan mulki in ma sun dade to ƙarshen rayuwar sai Allah ya walakanta su shi dai Allah yana nunawa idan ya baka ka san shi ya baka wanda aka ba su mulkin addu'a ta alkhairi wanda suke yi ai mun gansa qur'ani rabbi qad ataytani min rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-hadith fadir samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin kaga annabi yusufa a mulkin da Allah ya bayi sai da duk mutanen misra ya sai su suka zama bayinsa dukiyarsu ma ya sai yaran misira duk suka zama ƴaƴansa matan suka zama kuyangunsa amma yace ƴaƴanta su dan Allah amma yace rabbi ya ubangiji kad atayta ni min al-mulki Allah ka bani mulki wa allamtani min tawil al-ahadi fajir samawati anta waliyyun fi dunya wa lakira duniya da lahira Allah kai ne majibancin lamarina haka ya faɗa kai kake jibantar lamarina to bani musulman wa alhiqni bi salihin Allah karbare yana ina da imani kuma ka haɗa ne da bayan Allah na gari to aiki haka ake faɗa duk mutumin da Allah ya bashi mulki inda Allah ya baka mulki ka dinga jin fa tsoron Allah kafin ka yi wani ne yake yi ko ba za a daɗe ba Allah zai karɓi mulkin ya karya ka ya ɗora wani kuma zalika alallahi bi azizan an daɗe ana yi to shi wannan wanda yake maganan ba don komai yake daga da annabi ibrahim ba an atahu allahu mulku saboda Allah ya bayi mulkin duniya dan malamai sun faɗa a tarihi li'annahu lam yamlik illa arba'at wa hiya maliku duniya wanda suka mallaki duniya dai mutum hudu ne a duniya kaf mutum hudu ne suka mallaki dukkanin duniya a musulmai isna ne minal muslimina guda biyu suna da musulmai mutum biyu wanda suka mallaki duniya wai sinani kafirani mutane biyu kafirai ne to kawo duniya gun Allah ba komai da kafiri ma ya mallaki duk duniya wanda suka mallaki duk duniya kafiri biyu ne a musulmi biyu ne da duniya yana da daraja Allah ba zai bar kafiri ya mallaki duniyar ba kuma duk abin da kake gadara Allah ya baka mulki kana jijji da kai to ar ne ma an bashi ko mai yiwa ma wani bangaren aka baka akwai kafirin da duk duniya ba sarki sai shi daga china zuwa america daga rasha zuwa india gaba ɗaya faɗin duniya mutum ɗaya ne yake mallaka a kafiri an yi ba ɗaya ba har kafiri biyu ne sun kai wannan matsayin a musulmi mutum biyu a musulmi ne annabi suleimana annabi suleimana duk duniya ya mallaka lokacin da yake sarki a duniya to in kaga sarki ya dasa a ƙarƙashinsa yake kaji shi ba ma wai mulkin kaɗai Allah ya bayi ba ba ma mallakan duniyar ba to duk dai aljanin da yana duniya a zamanin yana ƙarƙashin annabi Sulaiman kuma duk wani rauhani yana ƙarƙashinsa duk wani mahaluki mai rai yana ƙarƙashinsa dabbobin daji ma yana mallaka da dabbobin ruwa da kuma ƙwari da mutane da aljan kuma a zamanin irin wancan ma sai da Allah ba shi jirgin sama don darduma za a shimfida ƙatu daga yayin ya sai iska ya ɗauke su Allah yake cewa guduwa shaharan guduwa shaharun warawahuwa shaharun wa asalina da hu aina da ƙidir kaji fa da safe sai jirgin ya yi tafiyan wata guda da yamma haka to amma duk da kuma mun samu tarihin inda iskan ya zubar da shi yana tafiya da dan riya wani ba zuciyarsa sai aka ce da iskan jefar da shi ya faɗi sai faɗo daga nan kuma Allah ya sake mai da shi kuma a cikin hakan ma yana tafiya in dai yana tafiya jirgin sama ne ba a sama amma ya ga mutum ɗaya sai ya tsaya ka ji fahimta yake adalci jirgin sama ne baya tafiya akalla wanda suke kai ya kai mutum dubu ɗari da ashirin banda dabbobi banda mutane amma ya ga mutum ɗaya tare yi zai gaida shi sai ya tsaye da jirgin wani barka da su ba lafiya ya gajiya ya karkarar naku lafiya ko ba wani abu da ranku yake ɓaci a annabin Allah muna cikin ƙohin lafiya annabin Allah to madalla ai hakuri da mu fa za mu je guri kaza sai ce kamun izini eh to sai jirgin ya ja sai a fice ta saman kai wani mutum kuma shi yace Allah ni dai buri na tsirin da annabi Sulaimani ya hau iska yana kan jirgin saman nan Allah ka bani iko zan masa tambaya amma ni tambaya na ba zan masa ba sai na gan shi a sama ran nan da ya waiga sai ga jirgin saman annabi Sulaimani ya danno kuma ta inda mutumin yake a sai aka haɗu da shi a jeji sai daga hannu haka sai aka tsaye da jirgin jibril ya ce masa annabin allah ana tsaye da kai fa annabin allah sai annabi Suleiman ya tsaye da jirgin jirgin ya yi ƙasa yadda in mutumin ya masa magana zai ji idan ya yi mutumin zai ji sai gaisa suka ce bawan Allah barka da rana ya ce annabin Allah ina gaisuwa ya ce to madalla assalamu alaikum aka yi gaisuwa ya ce kana da wani bukata ne ya ce yana da bukata na roƙi Allah dama kuma bukata ta sai kana kan iska zan tambaye ka ya ce to me bukatar ka ya ce bukata na na farko a abu uku ni da kai daidai miki ya ce na farko dai na yi wa Allah godiya ya ce zan mutu za ka mutu wani shi ne tambayar kaga nan ni da kai daidai muke ya ce gaskiya daidai muke ya ce to na biyu kuma duk iskan da ka hau baka ji dai daɗin yamma ba yanzu a zahar ne baka ji daɗin yamma ba ni ma ko ban sha wahalan yamma ba a yanzu nake yin wahala wahalan yamma ban sha ba kai ma baka ji daɗin yamma ba anan daidai muke ni da kai ya ce eh ya ce to shikenan daɗin da zaka ji ne yamman dai baka ji ba ni ma wahalan da zan sha an ji man ban sha ba ni da kai anan daidai muke ya ce haka ya ce na uku kuma yadda Allah zai min hisabi a lahira kai ma Allah zai maka ni da kai a nan daidai muke sai annabi Sulaiman ya fashe da kuka saboda in za a yi hisabin shi abin da ya nasu da yawa wannan kaɗai yana kuka yana kuka mutum ya sa kuka da ya gaje ce Allah ba dan kai karimi ba ne kai wa mutum kyauta kar ya ce baya so Allah cewa zan yi da na hakura da mulkin nan to amma Allah karimi ne kai ga dai yadda aka yi min Allah ka gani to Allah ka dafa min a lahira abin ya zo min da sauki ya yi kuka ya share ya ce to annabin Allah shi kenan dama bukata na kenan shi bukatar su kenan ya ce shi kenan aka ja iska aka wuce annabi yana kuka yana dariya shi dai bukatar sa dai ta biya to kaji to shi yasa annabi Sulaiman ranar layira an faɗa dan annabawan sun yi ga aljanna bayan shekara hamsin shi zai shiga saboda wannan jin daɗin da mulkin da ya na duniya amma a duniya ma ba wani daɗi ya ji ba to amma dai duk da haka sai ya yi shekara sun yi shekara hamsin a aljanna su annaba kan shi zai shiga annabi sulaimana to yana daga wanda ya mallaki duk duniya bayansa kuma a musulmi sai zurkar na ne ya mallaki duk duniya sunansa askandariya wasu kaunar suka ce a'a askandariya ɗin birnin askandariya ne da ya gina ake ce da askandariya mai askandariya to su malamai suka ce abin da za a kira shi da zurkar ne saboda ya mallaki bangon duniyan gabar da na yamma duniyan gabar karnu duniyan yamma karnu ta yi kiransa da askandariya to ya mallaki duk duniya don rana ɗaya zai je bangon duniyan gabar rana ɗaya je zai je kuma bangon duniyar yamma haka abin yake duk duniya shi gona ne a gonsa zai je duba bangon duniyar gabar ya gani ya je bangon duniyar yamma ya gani to yana irin wannan yawon ranan da ya je bangon duniyar gabar hatta iza balaga magariban shamsi hatta iza balaga magariban shamsi wajadaha tagalu fi ainihin hamiatin ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إذا بلغ مدلي الشمس وجدها تدل على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا كذلك كذلك وقد أخذنا بما لديه كبرا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج ذاك نعم قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك كرجا على أن تزال بيننا وبينهم سدا to da yaje bangon duniyan gabar sai mutanen suka taru suka zo suka gaishe shi zurkar ne dan da abu biyu yake yaki idan ya faɗa aka kije sai ya tura muku duhu nan da nan a duhu din kana wayyo Allah wayyo Allah sai duhu ya kashe ka ka mutu in kun yi imani zai janye duhun ya tura haske shikenan ya gama yaki sai mutanen suka ce zukar ne tun da ka zo bangon duniyan gabar ran gadi
inna ya juja wa majuja mufsidi na bil arabi ga wasu halitta nan na ya juja da majuja suna fitowa su cinye ƴaƴanmu da ƴaƴan dabobinmu fa hal naja allaka karaja kana so ne mu dan baka kuɗi a dan ala an taja ala baina na wa baina hum sudda yace akan kabo ka dan mana tohiya kai ga tsakanin mu da su yayi ce gaba ka dan qala ma makkanni fihi rabbi khairu sai zurkaran yace za a yi talakana ku bani kuɗi ai sarki baya haka ya ce yaya za a yi ina ku ni zarki ku talakawa na ku ɗaukuri ku bani ma makani bi rabe kai ya ce ai wannan daraja Allah ya mana bai kamata ce na karbo na gogun talaka na ba ya ce da sun fa'inuni bi quwwati naj'al bainakum wa bainahum radma sai dai ya ce to za mu muku aiki na gano a tsakaninku da su amma kuma ba fa zama za ku yi ba a'ini bi quwwatin kuma ku zo ku fito da ƙarfinku ku mai kawo dutse ya kawo mai kawo uriniyan ya kawo mai kawo tagulla ya kawo na za a rura wuta masu rurawa su rura gaba ɗaya a mankaɗe dutse da ƙarfe a niƙa yi ya zama wuta gaba ɗaya da wuta za mu dinga cikewa a dinga narkarwa sai ya zama ƙarfe dan daga an zuba kemakal ɗin dutsen da ya kai kamar duk girmansa sai dutsen ya zama ƙarfe ya hada da tagulla kurin ana narkarwa ana yadda dai kai ne da zumunci kake kwaba kake cika haka ake cika duniya duniya zai wa katanga duniya ne ya samu matsala za a toshe kai ya kaji sarki wanda a garin ku ko wani gari ne ma wani ya lalace ana cewa ya kana sarauta gano wani gari ma baka saka gyarawa ga wanda duniya ya kule za a toshe kaji sarauta duniya za a yi wa tohiya to ya aka yi gaba kaɗan atuni zubar alhadidi hata idza sawe baina salafaini qalan fuku hata idza jalahu naran qala atuni ukhrij alayhi qidra faman gawo an yi zaharuhu wa man sadahu lahu naqba lokacin da aka fara aiki gaba kasa sai da aka toni fandiyan din ma kilomita sha biyu kar fadin kuma na inda za a yi toyan kilomita sha biyu ne aka dinga zuba dutse a rami ga wuta yana ce na masifa a ɗauko ƙarfe a danna a ɗauko tagulla a jefa yaya ya narke ya narke sai a shafe gurin sai a danna wani ana yafewa yadda gazan dai wannan abin naku na kankare haka aka dinga narkar da dutse bayan an gama gaba sama aka fitar yanzu ya kusan kilomita sha biyu jirgin sama baya bi ta kai ka je china ka je a nuna ma katangan yana nan to yi ne da aka yi wani sarki a can china sai sarkin ya ce wannan katangan da askandar ya yi akwai ɗan gyare-gyare shi ma zai gyara to shi ne fa ya tara mutane ya ce wai wannan aka tambaye sarki ne aka ce sarki ne ya ce to ai ni ma zan iya yi tun da sarki ne ya yi a fasa shi tun da ni ma sarki ne sai ya baka diga sai ce zo ka dinga kwantara sai ka zo da diga gab gab tun da safe kana saran kauni to iya inda za ka fara akwai ɗan kuɗi na dirami in ya baka kuɗin da za ka ɗura gurin ma zai ciki aka ji aka ɗan tsakuri nan a tsakuri nan dudu dude a wuni bai buga man cikin ludayi inda mutum zai zai ɗan ɓamɓare ba sarkin ya za aka yi ko ina da ko ina ɗugul ɗugul ɗugul wanda ya gaje bari to yi ne shekaru kamar talatin ko ashirin da suka wuce a china za ku ji sun ce akwai ɗan gyare-gyare a katangan ba wani gyara wannan sarkin ne da ya ɗan kwakule wasu gurare suka fance shi kenan su ma 'yan china katangan yana nan eh amma lokacin da ta yi kiyama ya kusa to shi kenan idan alƙawarin Allah ya zo fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakan wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna wa tarakna ba'dahum yawman yamuju fi ba'd wa nufika fi suri fa jama'alahum jam'a kaji idan ta yi kiyama ya kusa shi kenan yanzu kullum suna gwagwaye bayan duniya daga ta yi kiyama ya kusa za su haihu wani da mai suna masha Allah ko insha Allah su yi su koma sai Allah ya miyar su yi su koma ran da suka bari insha Allah zo mu tafi ko kuma gobe daga sun kira sun zo sai su tada gurin irin jiya wahe gari kuma yi kenan ya juje da ma juje sai su yi ga duniya ran da suka nufi duniya mala ai daga nan tsakanin ka ya kusan kilomita arba'in za ka ji duniya yana ƙara rum rum rum komai tuwo ne su a gunzura kaka an samu bishiya su cinye in sun samu kogi ko rijiya wannan ya fada wannan ya fada wannan sai su cike kuma su dinga hawa kan yan uwansu yawa ne da su to kuma sai addu'ar annabi isa a dalilin wannan addu'ar sun yi barnan da suka yi tukun Allah sai a waye gari rana ɗaya sun mutu sai a halarci wasu irin mala'i wasu tsuntsaye suna iba suna jefa su a teku da haka to duk lokacin da irin wannan ya faru ta yi kiyama to wannan katanga dai askandariyat shi yayi Allah ya saka masa da alkhairi to kun ga wanda suka mallaki duniya mutum biyu kenan to a kafirawa kuwa wanda suka mallaki duniya da farko akwai bayan wancan wanda muka kama sunansa annabi Sulaimanu sai zurkarnaini a musulmi to a kafiran kuma akwai bukuta nasar malamai sun ce sai lamarudu ɗan kana'ana shi ma lamarudu ɗan kana'ana ya mallaki duniya kun duba sahawin ku ne ku duba sahawin za a gani alƙalami na 167 ka gani za a gani a gurin shi ne aka gaya mana wato lamarudu ɗan kana'ana akwai lamarudu akwai bukuta nasa su bi ne a kafare lamarudu da bukuta nasa da muna cewa shadda da dan ada to an ce dai bukuta nasar ne da kuma lamarudu lamarudu ibnu kana'an kaji hamalat bihi ummuhu min zina uwarsa cikin shege ne ta yi shi shi yanzu wanda suke jariya da annabi ibrahim ai ba dan halabba ne shege ne ko yanzu kaga mutum yana jayayya da wani mutum bai ga darajarsa ba to ka daina bincike dan zina ne sai dan halar baya wannan halin ai wata rana wato a makarantar imam ahmad bin hanbal yara suna wasa sai wani yaro ya jefa bal a rasa yaron da zai je ɗauka sai wani yaro ya ce kai me kuke jira ne sai ta bol ne muka jefa nan amma a hafu kuma wani abu ne bol din kun ya tsallaka almajiran imam ahmad bin hanbal ya yi ga ya ɗauka bol ɗin ya fito sai aka ce da imam ahmad imam ahmad wannan yara sun kasa ɗauka sai wannan ya ce ta wannan ɗin shege ne dole ya haka ba ɗan halab ba ne bayan an taya karatu da aka bibi bayan aka ji ashe shege ne to ko yanzu a gari kaga mutum ya fiye rahin kunya baya kunyar kowa to ka daina bincike asali ba ɗan halal ba ne shi ɗan halal dole za a same da imani ko kaɗan ne ina fata kun fahimta to yi da marudu ɗan kana'ana ɗan zina ne shege ne ala maliki shine ai ummihi min zina kauban ala maliki abishi min da ya haifa kana abu wa aqima da babansa baya haihu uban ne da ya haihu ba shine uwar ta ga to ba wanda fa zai gaji uban nan ya kyautu ta je ta yi zina kalifa shine uwar ta je ta yi zina da ta je ta yi zina ta dau cikin saboda wai ga uba zai mutu a maliki ba magajin to yi ne uwar fa ka ji sanadiyar da aka ɗauki cikin lamarudu kenan wa huwa awwalu man labisa taj shine farkon wanda ya fara sa kambi al wanda an masa fanci wa hadhihi alwaqi'atu kana ba'da ilqa ibrahim wannan waƙiyar ya uku ne bayan an jefa ne ibrahim a wuta wa kana lamarudu qad malaka aqwatul ardi kulluha dan lamarudu ya mallaki duk abincin duniya fakana la yadil utu illa liman amana bihi duk abinci yana duniya in haɗi ne yana gunsa gero ne yana gunsa ba za ka ci to ba sai ka ce hi Allah ne ka ji ba kuma yadda ma ya samu in ku duba kusasul anbiya'u ya samu mulkin ma da uban da haka ne sai da ya nuna halin nasa dan ya fita jeji yana zaune a zamanin uban yana ta tare mutane ya kai wannan ya bugi wannan aka ba uban labari uban ma dai kafirin ne aka ce fa ga yaron nan halin da ya fitar ina nan ajeji kaza ya kafa daba yaron nawa iya ce to yake nan ayi hawa uban yayi sansani aka girka sojoji sama da dubu talatin aka dohi inda dan yake a daji ana zuwa sai ga yaron ya ce kai uban ya ce kai wane ne kai kake wannan aiki ya ce ni ne ya ce baka san da bai ce ce ni ne hau ubanka ya ce na sani to kul kamar wannan aiki ya ce a baba ba zan bari ba ya ce to ba zan yaƙe ka ya ce ai a shirye nake ya ce da mutanensa ku shirya ubana ne mu buga uban ya ja mara ya hau kayan sirdi na yaƙi shi ma ya tada sojojinsa aka fara girka da hi da ubansa ana bugawa ana bugawa Allah cikin ikonsa sai bayi nasara akan uban ai da suka yi aran gama da uban malam sai gahi ya kaɗe uban yana jin ya ce kamri ya danne kan uban ya ce ku kamun wuƙa a ka wuƙa ya yanke wuyan ya jefa birga masa ya ce kamri to wannan shine mafarin mulkin waye gari da aka dawo ya tarwatsa fadawan uban ya ce yau fa shine lamarutu shine sarki yaya sai ba fadi ya zai ce na bi wannan ya zai ce na bi to sanan ya kwace mulki kuma da jin daɗin ya masa yawa ya masa yawa sai ya ce shi fa Allah ne to kaji wai da ba ku labarin lamarudu dalla dalla to haka dai suka fara jayya da annabi Ibrahim amma da ya ja da Allah ƙarhe Allah ya karya shi ai ja da Allah ba ki yana yi Allah ne ya dinga yin abin da ya yi daga baya da mutuwarsa ta zo sai Allah ya kirawo sojoji kala kala Allah ya ce waye za su je su yi wannan babban aiki wuu sai sauro suka tayi suka ce Allah mu ne aike mu sauro a cikin sauran aka duba sauro ƙwaya biyu sauro biyu aka ce to wannan aiki yana hannunku bismillah maza ku je sauro biyu suka je yana yi Allah ne suna zuwa ɗaya sauran tit ɗaya ga hancin sanan tit ɗaya ma ya ganin hanci yana tit tit ina sai da suka taɓa bargon ai can an jima aka ce yaya aka ce ai ba lafiya kai ba kai zaka ce yi sarki ba lafiya ba shi ne ya yi ta ati hawa ya gaji sai ya kirawo fadawansa guda biyu ce kan nan na yana ciwo ake dukan ka in ya dan doka haka yana dan jin daɗi in ya doki gohin yana jin daɗi sai sauran su kwanta in ya daina duka kuma sauran su dinga kwakwale bargon sai ya dinga yin haka abu da ya gagara aka ce a nemo ya nemo fadawa guda biyu ya ce kai wane ku nemo guduma kuna dukan kan nan nawa da sarki aya haka ya ce ai ni na ce ai ni na ce in wannan yadda ki kan da guduma mi wannan yadda ki kan da guduma wannan yadda ki kan da guduma sai sauran su dan nutsu hima dan ya dan ji sauki to yau da gobe yau da gobe dai har kai ya fara jini da mugunya mugunya kuma zama fada ya fara gagara kowa ya zuwa jiki sarki kai yana wari to yi ne da abin ya dan daɗe haka sai shaɗan ya zo ya ce sarki ya daɗe ya daɗe da wanda yake so ya daɗe ran sarki ya daɗe ya ce sarki ya ce wata shawara na zo da ita ko za a karɓe ta a hankali irin naku na sarakuna ya ce to me ka zo da shi ya ce wannan kan sarki ya riɓe ga jini yana zubarwa yana zubar da ɗiwa shi ne da kun ban shawara zan je zo da kan zinari sabuwa ɗora sarki ina ga dai wannan shawara sarki ba zai ki ba sarki ya duba fadawa ya ce yaya suka ce tayi sarki muna amfani ne da shawaranka ya ce sun dai tawar shawaran ne a zo da sabon kai suka ce to su ma sun goyi baya sai ya ɗan ya je kera kan zinari mai kama da kansa aka kawo ga alamar yanke wuya ga dai kai na zinari sarki ya duba kai ya juya ya juya ya kan zinari ya ce amma fa yana da kyau ya ce ai ne ya sa aka ce to yana da sharaɗi shi wannan kan yana da sharaɗi sharaɗinsa ɗaya ne idan za a dasa ya ce kar a bari jini ya fito shi ne sharaɗinsa inda an sare wancan ɗin kar a bari jini ya jini ya fito shi ne sharaɗin kullum ya ce da waye zai yi aiki aka nemi wani wawan sarki wanda ya iya saran kai aka kira ya aka ce to ka ji ba sharaɗin da ya faɗa ga ya masa ya ji iblis ya ce kana da ƙarfi ya ce anan muke ai ƙarfi kai ya ce to irin wannan wawan saran fa za ka yi wut tip za ka sani sai a dasa kar ku bari ba jini ya fito fa eh aka kira wawan sarki ya zo daya ya zare takobi sai ya dan yace da lamurudu to to to gyara sarki gyara sabon sarki wai za za a sake kan kaga ya zama sabo sabon sarki
shi ke ya ce sarki kan izini in ji shaidan ya ce ka masa izini sai sarki ya ce na ma izini taf sannan da aka ɗauke kan shaidan ya ce maza ku dasa da aka dasa san an zuba sai kafar watsar watsar ya ce ba na ce mu kar jini ya fito ba sai ya ɗan ya faɗi yana dariya sai jibrilu ya zo daga Allah jibrilu ya zo ya ce shaidan wannan aiki da kaiwa Allah ya ji daɗi wai Allah ya ce me kake so a baka ya ce ni wani abu nake so ni dan na sha dariya na nayi dan ya dariya yayi to ƙaryansa dai kun ji a qisasul anbiya wa haka haka kashe lamarudu dan kana'ana saboda sarakuna na yau da abin da za ka yi ga irin ƙaryen wannan yadda ya ƙare to kun ji dai shi ma bukuta nazar ya mallaki duk duniya shi ma kafirin ne amma kafirawa da suka kai annabi yaya a dalilin sai da bukuta nazar ya kai kafiri dubu tamanin to shi ne ya sa Allah ya faɗi wannan ba don wani abu ba ana a tehu lawal mulka saboda yana ga Allah ya bashi mulki zai iya ja da Allah ko ja da Allah ga wayanda suke gabani ba su kai labari ba in qala ibrahim rabbi alladhi huwa wa yumi to na marudu dan kana'ana sai ya ce da annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya ce masa to suna jayayya sai annabi ibrahim ya ce masa ba dan wani abu ba idh qala badali ne ibrahim lama qala lahu man rabbuk yayin da ya tambaye ce waye ne ubangijinka allazi ta da wanda kake kira mun bauta masa ya tambaya annabi ibrahim rabi'a yace ubangiji na allazi yuhi wa yumitu ai ubangiji na shine mai rayawa shine mai karewa ya kalubul hayata wal mautu fil ajsad yana halatta rayuwa da mutuwa a jikunkuna sai ya shi ke abin da Allah naka yake kayewa da rayawa ya wannan mai sauki ne kala yace ana uyi wai ma zai iya rayawa ya kashi eh zai iya bil qatl ya kashi wal awi anu ya bada rangwami daga nan yace aje a zo mun da mutane guda biyu a kurkuku lamaru da yaza aka fito da mutum guda biyu yace da annabi ran yace zo ka gani zan raya zan kashi sai yace wannan ɗayan a sare wuyansa aka sare yace da ɗayan ka tafiya ya tafiya yace kaga na kai wannan na raya wannan abin da yake bil qatl wal awi ودعا برجلين قتل أحدهما وترك الآخر فلما رآه مبيا يعين دي قواواني قال إبراهيم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر سودان إبراهيم يقى بيهرية دوانشا هجابا قال إبراهيم سيحن إبراهيم منتقلا إلى هجته سيتشراتو دقوانشا هجر izuwa wata hujjar aurawa mina wanda ya hu wannan sauki ya ce fa inna lahi dai Allah madaukakin sarki ya ji bi shamsi yakan zakke da rana min al mashariki daga gabacin duniya fati biya anta kai ma ka zo da taka ranar min al magharibi daga yamma idan ranan Allah ya fito daga gabar ranan ka ya fito da yamma maga da ranan ka da na Allah su haɗu tunda ka ce kai Allah ne sai ka yi haka fa buhita sai ya gigice allazi kafara ya dima wace sai ya rawa da ya rasa abin da zai ci ba hujja ne walahu domin shi ubangiji wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya hije da mutumin da yake azzalimi shine kafiri izuwa ga hujja shi kenan daga nan annabi Ibrahim ya kure shi ba hujja to ja da Allah ba zai yi ba ai duk wanda ya ga rana ya san aya ce ta Allah ai ranan nan da kake gani da wani zai iya ranan da yahudawa sun yi nasa ranan wallahi abin da ya gagare su ai ba zai yoyi ba sai mutum ya ɗanyi haskensa ko wani kimiyya ya sa wani kumbo a holo yana tafiya an dare ka ga ɗan hasken taurari ko to wannan kimiyya ne Allah ne ba su dama su yi kamar yanzu haka ka je ka dohi jirgin sama ka ce za ka yi ga china duk irin wannan suna ɗanyi kaɗan kaɗan na kimiyya eh sai kana zuwa ƙasar sai ka gani an ce welcome to china a sararin samaniya a rubuce an baza wani hayaƙi wani ƙura-ƙura wani gari ya rubuta hakan ƙuran an haska shi a ƙasa a sararin samaniya jirgin sama za a nuna ma maraba da zuwa ƙasa kaza ga rubutun kan rasa a ina yake to a ƙasa na'ura ya haska wani kemikal ne wanda haka zuba ya tsaya nan kuma na'ura ta haska shi a ce kai ga ƙasa sama sai dai haka Allah ya ce rana dole a jinjina ba za su iya ba daga ne dima wuce babu hujja ƙarshe dai kuma mun baku labarin yadda aka yi to ja da Allah baya jawo alkhairi أو كالذي مر على قرية وهي كاوية على عروشها au kallazi ko mu baku labarin allazi ne wanda marra ala qaryatin yazo zai fice da wata alƙarya ta baitul maqdis rakiban ala himarihi yana mahayi akan jakinsa wa ma'ahu sillatu tini yana da wato jakansa yana cike da ɓaure salka wa qadawun da kuma kokonsa asirin na ya matso inabinsa wa huwa uzair wannan mai wucewa yine uzairu shi uzairu ibn sharkiya sunan babansa sharkiya kana min bani isra'ila yana da kabilan bani isra'ilawa ila kana nabiyan wasu malaman sun ce annabi ne wakila waliyan wasu suka ce a a ba annabi bane wali ne na Allah wakila wani malaman suka ce huwa kururu ko ma dai shine kururu wakila wasu suka ce rajulun kana kafiran wani kaulin sun ce a bayi ne wani mutum ne dai kafiri yinkir libasi wanda yana musanta tahin kiyama fara da laul huda kuma Allah yake nufin zai shirye dai wal qaryatu wannan alƙaryan da yace au kallabi marra ala qaryati wasu malaman sun ce alƙaryan nan ita ce baitul maqdis kama qala al mufassiru kamar yadda malaman tafsiri suka gaya mana wakila wani kaulin an ce hiya qaryatin lati karaja min al uluhu wasu malaman sun ce ita ce alƙaryar da mutane dubu tamanin ɗin nan suka fita a zarar mawuce saboda tsoron mutuwa lamma ka raba ha bukuta nasa yayin da ya ga wannan alƙarya wanda ya rusa ta ya mai da ita da mummunan gani ne bukuta nasa shi ya rusa ta ai bukuta din ma'anansa ibnu ne nasar dan ibnu sanan sunan gunki ne nasar shine bukutu dan gunki shine bukutu nasar bukutu din ɗa ne nasar kuma gunki to sai aka kiransa da dan gunki to ka jifa wasu wani a ce abdul gunki yadda mu za mu ce abdullahi su ma ga suke cewa abdul uzza akwai masu wannan ko kuma abdul mannati kaji shigo wannan bukuta nazar dan gunki sama bi zalika li'anna ummi lama waladu yayin da uwarsa ta haife shi warata wa inda gun gunkin uwar ta zo ta jefar ta ce gunki ga danka kai ka ji ba uwar tana haifansa ta je ta jefa abinci wasu ibada ne haka fala ma wajadu yayin da aka same wa kanu suka ce bugu ta nasar ismu san wa kana kafiran shi bugu ta nasar shi ma kafiri ne mallakal arar zai da ya mallaki duk duniya masharikan wa magariban yammacin duniya da gabacinsa wa sababu takribuha dalilin da yasa bukuta nazar ya je rusa baitul maqdis anna bani isra'ila lamma dagau bani isra'ila yayin da suka yi dagawa sallallahu alaihim bukuta nazar sai Allah ya sallada musu bukuta nazar fata waja ilayhim ya fuskance su fi sita ne tarayatan da komanda komanda daya haka mayaki a bayansa ana samun mutum dubu goma to sai da ya tafi da ɗari shida komanda bataliya a hausa dai a gaya ma ya tafi da bataliya ɗari shida bataliya ɗaya bataliya biyu bataliya uku da ɗari shida ya fita falama malakahu yayin da ya mallake su kasama hum salasa a kasamin ya raba su gida uku kasaman ɗaya da ya je gama mamayan bani isra'ila sai ya raba mutanen gida uku aka tara masa su gaba ɗaya gabansa to da aka tara bukuta nasar wa qazama qatalahu wa qazama aqarrahu bi sha wa qazama in sarqahu ya raba mutanen kashi uku mutanen yace rabi akai wannan kashi ɗayan sojojin da suka kashi wannan ɗayan yace a bar su a garin kar iri ya ƙare wannan ɗayan yace a mu tafi da su su zama bayi haka yi rana ɗaya ƙasa gaba ɗaya ka yi musu wa kana zalika me ta'alu da mutanen da ya mamaya dubu ɗari ya mamaya ya kai dubu talatin da uku ya mai da dubu talatin da uku bayi ya bar dubu talatin da uku a ɗan raya iri faka sama bainal maluki wannan dubu a yawan da ya ɗauka nema a yaba kaɗan ba ne mutanen da yawa ne wannan dubu ɗarin ne fa ya raba sarakunansa allazina kanu ma'ahu fa saba kullu wahidan arba'ata kowane mutum da ya samu mutum hudu a dubu ɗarin fa kanu kamsata wa irina alfin su dubu ashirin da biyar ne malakun sarki sarki sarki sarki kamar sarkin hadeja kamar sarkin guru irin wannan sarki dubu ashirin da biyar ne suka raka yayi to da aka dan raba musu dubu ɗarin kowane sarki ya tayi da mutum hudu bayi kaji wa kana min jumlati man asarra yana daga jumlar wanda aka ribato uzairu ma yana ciki wa fakka min al-asiri amma an fanso ne daga cikin ribatattun fala ma mara alaiha yayin da uzairu yazo zai fice da wannan barnan da bukuta nasar yayi wa hiya hadhihi halatu a wannan hali qalahu ma zikirna abin da aka ambato da ya kalli wannan yace anne yuhi hadhihi Allah na'am anne yuhi hadhihi Allah ba da mauta kaji lokacin da ya kalle su garin duk an dama mala da gini gini ya faɗo mutum ya danne gai dai bakin gani yace yanzu yau ya Allah zai raya wannan bayan sun mutu almaradu fi dunya aw yawmal qiyamati wala zalika shakka amma wai ba ya faɗa haka ne dan kokonto ba wata gbaraba lidili saboda bakuntan aikin Allah bal zalika su'alan wannan tambaya ne an ta'aliki qudratullahi dan ya rataye ikon Allah ka annahu qala kamar ya ce ne hal ta'allaqtu qudratullahi bi ihyaiha yanzu za a rataye da ikon Allah a raye da ya tafa yuhiya a raya ta aw bi adamihi fa yubqiya ala ma hi alaihi sai wanzu ga halin da yake cike faɗi wannan magana anne yu ya ya ya za a yi ce Allah ya raye da wannan bayan ya sun riga sun mutu istizama saboda girmama kudurar ubangiji shine girmama kudurar ubangiji yasa ya faɗa li annahu la yaqdiru ala zalika ba wanda yake da ikon wannan illa zahibul qudratil azima sai dai mai iko mai girma to lokacin da ya faɗi wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce da hiya ya ce da hina ala ne yuhi hadi lahu ba da mautiha fa amata wallahu mi'ata amin summa ba'atha yana faɗin haka sai Allah ya ce to fa amata wallahu Allah ya ce to kai ma ka mutu nan shikenan sai mutu shi mai tambaya fa amata Allah ya karɓi ransa wa albasahu Allah ya zauna da shi a wannan guri mi'ata amin sai da yake kara ɗari suma ba azahu bayan ɗarin kuma Allah ya raya shi ai a haya waliyuri don Allah ya nuna masa kaifiyatu zalika haƙiƙanin yanda idan ya kai zai raya bayan ɗarin aka raya shi kaji lokacin da aka raya shi kuwa قال في أكثر بيشي قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال تاكد كم لبثت وينوى ني زمنك أنا مكتو هنا نوى زمنك kala ya ce labisu yawon zama na anan wuni ɗaya ne abu ba ara yawon ko shashin wuni li annahu nama awwalan nahar dan kaman karfe tara Allah ya karɓi ransa ko zuwa goma faka bara aka karɓi ransa wa ahya aka raya shi inda al-gurubi yayin da rana ya kusan faduwa wajen biyar ko shida fa zanna to sai ke tsammani annahu yawman nawmi ya dauka ran da ya kwanta barcin ne da kwanciyar da tayin shekara ɗari ya yi amma lokacin da aka kwantar da yi to kamar karfe tara zuwa goma ne da ya farka kuma biyar ne zuwa shida ya ɗauka wai wuni ɗaya ya yi a nan gudun kuma shekararsa ɗari dindi to ka ga lamarin Allah ba to wannan alama ce ta tayin kiyama daga an tada mutum sai gaji kamar wuni ko kwana kai a lahira babu tayin kiyama ya zo to yi ne Allah yake nuna mana irin wannan ba in za a bi Allah abi ga mai shekara ɗari ma kamar jiya jiya to aka sai ka ji wallahi duk da ka je lahira sai ka ce ma wai anya na zauna ma a duniya wala sai kana shakku anya ma na zauna to menene riban zaman duniya abu Allah kar mutum ya je ya tunani daga zaran wallahi duk abin nan da muke yau idan Allah ya karɓi ranka wallahi sai ka ji tun da kake kaman baka taɓa zuwa duniya ba haka abun yake to kaga ko an dai abin haka ne maganin wannan abu Allah ina rayuwar take ne a auna ta da idan basira duk da ka rayu an bar ma ba za ka rayu irin da ba bari ma yanzu ku duba yadda duniyar ma take ba ma in ma da alaman jin daɗin in ba wanda ya ba Allah ba ba jin daɗin ma ya jin daɗin ma yanzu ya kauce aiko iyalanka da kuke tare da ita matarka so take kurin inda wani kuɗinka ta sace to ina amana
in ba haka ba kun dan haifi yaya da ita ta fi son ƴaƴanta da kai mijin so take ma in ka dade ba za ka mutu da wuri ba ma ranta ɓaci yake ka tafi mana ka bar wa yara kuɗi su ma yayan haka ne sai ya ga sun zauna da uwarsu suna shawara in kai ga sai a yi shiru wai ka zama matsala Allah sarki kuma kai ka kawo uwar to akwai jin daɗi a nan ba abokai wanda kuna amana kana ga abokinka ne na amana shi zai ci amana in ka ji an yi wani sata ko an yi wani kisan gilla in dai za a tsaurara bincike to da amininsa a ciki to ina jin daɗi hakan dai haka ne kaji sannan yarka budurwa wanda ka aifa kana kokarin aurar da ita ta jajirce wai ka ce in baba ba wani wani duniya zan shiga kai kana kokarin karba mata asiri ina ita tana kokarin ta tozartar da kai yarka ta je ta ɗaukan maka wani yaro wanda bai san ma yadda addini yake ba ana dan kaffa kaffa kara auri wanda bai san mutuncin iyaye ba darajar iyayen ya zube ana yi wa yarinya gata ita ta je ta ɗauki wani mai kwankwazo kamar na irin na zanzaro ta ce shi za ta aura an kawo ma gidanka wanda farko ma ya tayi galla mata mari zai yi kuma da farko uban zai zaga ana kafa kafa ta ce sai wannan wala in kamala nan har hawan jini zai dauke ka bangaren yarka baka samu nutsuwa ba ka gaba yadda abin yake sannan ga makiya sun sako ka gaba a ɗan amfanin da kake nema da ɗan kasuwancinka ana ta ma hasada na ba a barka ba kuma ga yadda duniya take duniya ma yau da daɗi gobe ba daɗi ba labari mai daɗi a ji nan an kai mutum kaza nan ma an kai mutum kaza nan ma kaza to irin wannan in baka zai ka ba Allah ba me za ka gaya wa Allah yaranka ƙanana kana so su yi karatun Qur'ani ka kai ɗanka ya dawo gida kana so ka zama kai ne mai dilin ɗinsa shi yaron shi yana so ya zama maganarsa za a ji ba maganar ka ba kai ba uba kai ake so ka koma ɗa shi ɗan ya koma uba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan zaman in abin baka nan ma ka ga hakan da idan ka bai bi maka ba wallahi gwara ma baka gani ba yau ka ce aje ayi kaza an ce a kaza za a yi an ka ce aje gona an ce a'a ba gona ba kasuwa za a yi yaranka in dai kaga ka samu zama lafiya dan ne ya bar gidan sai ga uba ta kure haka yana yaya bar wannan dan iskan ya fita a takura min wallahi shi uban uban kansa na tsuwansa dan ya bar gidan maimakon danka ya zo kana murna to fitan danka ya bar gidan shine nutsuwanka fa sai babu shi uban zai dan samu walwala wani amininka ko abokinka na arziki ya zo danka yana higa gida wallahi sai ka sun koyar da kai gasa yau ta ka tabar muku zai ya fice wane zanni ko wannan yaron fa bar shi da Allah bar shi bar shi haka fa rayuwa ce ta irin wannan rayuwar Allah mun tuba an baka ba Allah ba me za a gaya Allah uba a gidansa ya zama bako kana zaune a gun yarka tayin hankali dan maimakon yarka ta kwantar maka da rai to baba abin da kake so yi ke so baba ai ba ni da zaɓi sai naka kai kuma sai ka gudu baki ka ce to shi kenan wance tunda kika faɗa haka Allah ya miki albarka to daman hakan ma an hana yaro ya zo zan yi abu kaza to wane dan kiyaye dai a kula ka zo ka zubar wa ubanka kuɗi ka ce baba ya kama me ya kamata a yi a to wane me kake gani to saboda kannan nan namu baba ga yara ƙanana fa kana da su a baya ko bayan ranka za mu je mu dan sai hannu a dan yi wani abu yaran nan ko sun taso kula da su ba ma uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ba uban ka gaya masa haka wane yanzu ina raye ma haka za ka kula da kannanka to Allah ya ma albarka to har abada ba za ka taɓe ba to irin wannan magana ba yi ba maganan ɓata maka rai za a yi kai ga yadda kake so hi ga yadda yake so a wannan zamanin kai ba a barka ka ba Allah ba agun yayan baka ji daɗi ba agun matarka baka ji daɗi ba abokanka ba su barka ba ba labari mai daɗi kuma haka a ce baka ba Allah baka je gurin Allah zai zagaya Allah ka gani Allah ya karɓi mu da imani kun yi kunya abin ya gagara ku nufi Allah ku bar ku kowa zai ga abin da ya shuka in ka yi an ƙi sai dan da kamar duniya yaron zai kuka da hawaye ma zai yi yi wallahi sai yayi kukan jini ai ba a gane uban magani ne sai ran da babu shi ai uba rufin asiri ne babba gada wallahi ba za ka taba ganewa ba ka da daraja ba din darajan ka ya zai sai da ba uban akwai abu da yawa yana zai ma garkuwa amma sai ya kauce eh sai ya kauce kuma sannan kaga illa tana biyowa me za ka faɗa a ce da ubanka ya kuka rabu da ubanka ya ce ana ma albarka ne ta ne kai baban ka je kabari ka zo ka ce baba ka gaya min ba kaga lamar ya baci nan nan ubanka fa yana neman abu kaza ka hana ne za ka faɗa nan gaba kuma ka je ka ga bayan wani ɗan iskan ya dinga taka wuyanka ba ɗan gidan wani ba ne kaza kaza a bashi mana a baya ko kana baya ga hinan ka danga ganin walakanci kala ka ce a he uba magani ne sai ka danga kuka ka ce a da lokacin da baban mu yake raye duk abin da yake gaya mana gaskiya ne shine ake cewa Allah kar ya kawo ranar yabo ai ranar yabon ya zo kuma abin ya tafi to ku yi ku dage ba haka ake zama ba in dai kana jin daɗi kana bata wa iyaye rai za ka haifi ɗan da shi kuma ya zo sai abin da ya faru da kai yanzu dai kaga zamanin da namu muke ganin haka ko zamanin da zai biyo baya Allah ne ya sani to Allah ya karɓar mu da imani irin wannan a da hankali to me Allah yake faɗa qala bal labista mi'ata amin فانظر إلى دعامك وشرابك لم يتسنى الله يجي قال تعالى له كم لبث Allah ya gaya masa yake kala ban labisu ne Allah ya ce ai nan ba wuni da ya kai ba miya ta ami shekaran ka ɗari ne dindi amma za mu nuna ma alamun shekaran naka ɗari ne in ji Allah ya ce fanzur ila da amika ka duba abincin da ka zo da yi mana na ɓaure wa sharabika da inabinka da ka matse lam ya ta zana ba su jirgita ba lam ya ta gayyar ma da zama tare da tsawon zamanin ba su jirgita ba wala wakila asali ne min sana'at wakila lisakati ai min ai ba su jirkita ba wanzur lahi mai rika wanzur lahi mai rika wala da laka ayatan linnas wanzur lahi mai rika duba jakinka kai ba huwa fara'ahu da ya je gun jakin ya gani mai yace sai ya ga jakin a mace wai za mu hubirin talu saboda ruwan damuna da ake ta yadda ki jakin yadda ki kayin jakin kayin jakin ya zama fari fat har kalli yake fa'ala na zalika li alama mun maza haka ne dan ya gani wala naji Allah ka Allah yace mun yi wannan domin mu sanya ka alal ba ga tayin kiyama in mutun ya mutu akan za a tashe shi ayatan lin nasi ka zama aya ga mutane eh wanzur lil izami wanzur lil izami kayfa nushruha thumma nakasuha lahma wanzur lil izami aka ce duba ka ga kahin jakin naka bana min himarika kai ba nan shirwa yaya za mu raya ma da jakin naka nuwiya ai yaya za mu raya maka ita sun mana kaso halama yana nan sai jakin gaba ɗaya Allah ya masa ƙwaranƙwal jakin ya tsaya a cikin ƙudurin Allah kaji bayan wannan Allah ya nuna ikonsa shi ne ya gani ganin ido ba boye ba sannan aka dinga tufatar da jakin da nama fa nazar ila yana kallon وقد تركبت انا شريعه وكسبت لاما aka tubatar da yi da nam wani faka bi yuru aka busa jakire wani haƙaye kuka falamma ta bayyana zalika falamma ta bayyana la ai yayin da hakan ya bayyana a gare shi ai ya gani ai zalika bi mushahadati ganin ido ya yace qala alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir qala a'lamu yace haƙiƙa na san ilimin mushahadati ilimi ne na gani don ilimin kala uku ne akwai ilimin yaƙin a faɗa abu ka sakankance ka yarda baka gani ba to ilimin yaƙini ne kaji ainul yaƙini ka ga abin da idananka to shine ainul yaƙin ilimin mushahadati yanzu da idonsa ya ga abin sai kuma haƙul yaƙini tabbacin abin ka ga yadda abin yake shi ma haƙul yaƙini da yanzu idan aka baka labari aka ce maka a nan karkarar namu akwai wani itace sunansa mangoro ai idan ka ya dan yana da zaƙi to inda Allah bai nuna ma mangoron ba ka ji labarin hakan ka yarda to sunansa ilimul yaƙi ne ka samu labarin mangoro kuma kana zaune sai wata rana wani ya zo ya ajiya gaban ka kace kai me wannan abu mai yanan nan aka ce ai ne mangoro to ka tashi daga ilmul yaqini ka koma ainul yaqini sai ka dau mangoron aka ce wani sa baki mana ka sa ka gatsa to ka koma haƙul yaqini eh ran da ka gatsa ka ci to yanzu haƙul yaqini ne to kaji to yanzu hi yana kan ilmul mushahada ya gani da idanun ya ce alama annan na san cewa ubangiji ala bisa ga kowane abu kadirin Allah ne iko ne Allah ne yana da iko akan komai ka gani ku duba sahawi din naku amara min Allah lahu wa tarqa min ilmul yaqin yanzu ya harawa daga ilmul yaqini ila ainal yaqini wa ruya an rawaitu anna uzairu shi dai uzairu lamma uhuyi yayin da aka raya shi wa razu waliyatuhu izzaka a wannan yayin da kansa da gemunsa sawadani baki irin gayin da yake dama yana dan shekara 40 bai mutu to nan da aka raya yi shekara 100 nan duk babu yana dan 40 din ya tashi dama gemunsa baki gayinsa baki yadda ya mutu haka ya tashi wawa ibn arba'in sanatan yana ɗaya kada arba'in rakiba himaruhu kullun da ya tayi ya dauka wai barci ya tayi sai ya bi jakin sa alaramma rakiba himaruhu wa ata mahallatu alai man sai sai zo gidansa fa an karan nasu yana zuwa ya ta assalamu alaikum mutane suka ce amin alaikum salam aka musanta wannan waye wannan kuma waye yazo ana ana ana ga bako ne wa an karahu wannan mutane suka musanta wal manazili da gidansa fandala gala wa hun minu wa hatta a ta manzilahu yana cikin wahani ya zo gidansa da ya zo gidansa daram daram daram ya ce nan fa gidana ne a gidan bai tada kowa ba sai a gidan ya tarar da fai za huwa bi ajuzun amya'a sai ga wata tsohuwa makauniya a gidan shi ba jiya jiya ya fita yake gani ya kada ɗari ne yau da ya zo a gidan nasa wata tsohuwa ya tarar makauniya mukidatin kuma gurbiji ba ta iya tayi saboda tsufa kada adraka zaman uzair ita tsohuwan a lokacin da wannan uzairin yake da rai tana nan dan ta shuɗe shekara ɗari ta tadda zamanin uzair ɗin ita wannan tsohuwar faƙala uzairu sai uzair ya ce ya hazihi haza manzil uzair ya ce ke wance nan gidan uzairi ne ko ƙalan na amsa ce ƙwarai nan ne gidan uzairu sai ita wannan tsohuwan ta ce wa aina uzairu to in shi uzairin ne ya tambaya ce ina uzairin to nan ne gidansa ya to yana ina aka tambayi tsohuwar ya ce kada fa kada nawo ai mun rasa uzairu manzu kaza wa kaza uzairu ai anan mun rasa yau ya fi kada ɗari rabuwan mu da uzairu wannan saurayi yau ya fita bai da ba ya karansa wajen ɗari dai yau muna lissafi fa bakat bukayin kukan kai tsohuwar kai kuka kai kuka saboda an tana mata da uzairu da mutumin kirki ne bawan Allah ne ka tana mata matansa amma yau da hide ya fita bai dawo ya kara ɗari ƙala ya ce to iya ki fa inni uzairu aini ne uzairin ƙala ta ce subhanallah subhanallah Allah rufa wa ne ya kunu zalika kai wannan dan saurayin ka ce kai ne uzairu in ji tsohuwar ce wannan dan saurayin haba haba kala yace ini ne iya saurare ni mana kad amata ni Allah miya ta amin ai bayan na bar nan Allah ne ya karbi da na shekara ɗari na mutu suma ba zani Allah ya raya ni kala ta ce inna uzairu kana rajulan to in dai kai ne uzairu ai uzairu hi mutum ne mujabu da'awati in yi addu'a Allah yana amsa fada ullahi to ka roƙa min Allah yuradu alayya basari na ga Allah ya mayar min da gani na in dai kai ne uzairu hatta araka har na kare maka kallo fa da arabu sai uzairu ya daga hannu ya roki ubangijinsa wa masa baina ainiya ya zo ya shafa tsakanin idaniyar wannan makauniyar yana shafa na tsakanin idaniyanta fata zahata sai wannan tarwai sai ta warda ta fara gani ta miƙe ta tsaya ita da ba ta tsaya ba fa aka da biyadiya nan da nan sai ya rike hannunta fa qala laha sai ya ce da ita umi bi iznillahi sai da iznin Allah fa qamat sai ta tayi sahiyatan wartsakekkiya ka anna ma na shaɗan minal kai ka ce daga dabai bai aka kunce ta fa nazara ilai ta ƙare lo fa qala ta ce ashhadu annaka uzairu ce wallahi la da kai ne uzairu kai ne fa da laga bila mahalli mahallatu bani sai ta ce ta bai isra'ilawa sai aka je da uzairu inda bani isra'ila suke tare wa hum fi andiyatihim suna inda suke zaune suna hira sai ga uzairu yanzu wa kana da majalis awwan majalisin Allah cikin ikonsa ibnu uzair ga dan uzairin yana gidan da aka je yana gurin to ba dan zai yana wannan majalisin kada ba daga miyata wasa mani ayar sanata yaron ya karansa 100 da ya takwas 100 da ya takwas yaron uzair kaji wa banu binti da ƴaƴan ƴaƴansa mace shiyukan amma duk sun zama tsofi tsofi ne gemu fari fat ga uba saurayi Allah mai iko uba saurayi yaro tsoho ga uba yana tsaye da saurayi gayi baki kirin a tsakiyar karfinsa ga ɗansa na cikinsa tsoho shi uban wannan shi wannan tsohon shi ne ɗa shi saurayin shi ne uba yau ba ga yadda za a yi Allah sarki iko fanadat sai wannan mata ta kwalla gida ta ce haza uzairu jama'a ga uzairu fa kada ja a kuma ya zo muku fa kan zabu dan suka ce kai ya ce ki bar wannan magana fa kare ya ce unzuru ba ku duba ni fa inni bi du'ai ai a dalilin addu'an da yamin ne raja al ilaha na koma wannan hali fa na haran nazo mutane suka zabura suka kewaye su fa gabalu ile suka zo gunsa fa qala ibnuhu shi ɗan nasa mai shekara ɗari da goma sha takwas ya ce in dai ubana ne uzairu li'ani sha matan sau da an bayyana ka a tsakanin kafaɗansa biyu akwai wani baƙin tabo in dai ubana ne ya buɗe bayansa zan gane in ji ɗan in ji tsoho in ji ɗan nasa tsoho don ku dinga ganewa ɗan nasa tsoho ya bada haka ya ce in dai ubana ne zan gane shi misilin hilali ya ce kuma saman kaman wata yake yana haske a tsakanin kafaɗansa haka ya faɗa faka shaba shi kenan aka yaye suturansa fai za huwa kazalika yanda ɗan ya faɗa sai ga wannan taba wa kada kana kuma hakika ya kasance kamar da bukuta nas kafin bukuta nasar bi baitul maqdis a baitul maqdis man qara taurata akwai wanda suka karanta taura arba'una alwa rajulun mutum dubu arba'in ولم يكن يومئذ بينهم نفقة من التوراة أو أنا لوقة to babu nuzuwa na takardar a taura wala a hadin yarubu ba wanda ya san a taura faqara alaihim ala zahar qalbi ayan suka zo sai uzairu ya dinga karanta musu a tauran yana musu tilawa min gairi an ya kullu min hadi harafin bai bar haraji ba yana yana karantawa ana rubutawa yana karantawa ana rubutawa sai da ya dawo da taura gaba daya faƙala rajulun min auladin masibin daga ‘ya'yan wanda aka yi bace su wani ya faɗa ne man ware da baitul muqaddas wanda ya je baitul muqaddas ba da halaki hukuta nasa ya ce haddasa ni abi ai babana ya bani labari ya ce an jaddi ya ji daga kakana da bana taurata babana ya binne a taura yau masabi na ran da aka ribace mu min kadi ya ce a ƙarƙashin wani kurami inabi babana ya binne a taura a bayan inabin gidanmu fa in ra'aytumuni kada mu jaddi idan kun duba wannan wannan inabin na kakana za ku gani a karaja hala kuma zan fitar muku fa zahabu bi aka je aka duba wannan inabin ila kar mu jaddi fa bata aka dinga tona karkayin inabin fa wajaduwa sai aka zo da a tauran hima na da fa'ari ruwa bi ma amla alaihim sake duba abin da uzairu ya karanta in an duba ana karanta wannan ana duba abin da uzairin ya faɗa ana karanta wannan ana duba abin da uzairin ya faɗa amla alaihim uzair an zaharar ƙarfi fa ma ifta lahu fi haramin da wancan a tauran binnan ne da wannan wanda ya faɗa aka rubuta ba samu sabanin harafi ɗaya ba fa inda zalika qalu ayan anan ne ma suka faɗa magana mummuna suka ce to uzairu din nan kaza kaza قال تعالى عن ذلك علوا كبير to wannan dai shine labarin Uzairu to mun fita daga labarin Uzairu sai mu dan gusa mu nemi gurin zaiwa wa in qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tumin wa in qala ibrahim yayin da annabi ibrahim yana cewa za mu ba ku labari rabbi ya ce ya ubangiji na kai ba tu yi mauti allah ya kake raya matacce qala ta'ala lahu qala awalam tu'min wai allah ya ce qala wai shin ba kai imani bane annabi ibrahim qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala bala ya ce a'a ya ubangiji na yi imani mana walakin liyatma'inna qalbi allah ko nake zuciyata ta nutsu zuwa ta nutsu ya ubangiji sa'an duka liye da ma'ina ya suna kalbi bil mu'ayyanati almarmu mai da lali kana ya Allah ya ce da yi kana fa ku zarba tan min dari fa zuna maj'al ala kulli jabalin minunna juz'an summa duhunna yatina kasaya Allah ya Allah ya ce ba ku zarba tan min dari sai Allah ya ce to tunda haka kai ya zo annabi Ibrahim ka riki tsuntsaye guda hudu tsuntsaye guda hudu za ka Allah ya gaya masa arba ta mina ɗayin kun gani dai tsuntsaye guda hudu aka ce ya riƙe su a nan ne zai ga yadda ake raya macaci mina ɗayin fa zuru na ilaika ka haɗa su gare ka ai bi kasar da sadi wurin mu amalan ilaiku wa ka da'a hunna ka yanke wuya wa ka talalla amana warihi hunna sannan ka cuɗanya naman da rera sun mai kulle jabalin kowane dutse ka ajiye min jibali ala rika min hunna juz'an juz'i daya sun mada uhuna ka kira su ilaika ya ji ka za su zo gunka sayin cikin gaggawa za su zo maka to anai ibrahim sai riki wato wadan anan za ka san an Allah ubangiji azizun mabuwaye ne la yujizuhu shay'u ba abin da zai gaje da harimin kuma fi sunihi da gayukansu fa ga da dawis anai ibrahim sai riki dawis wa nazaran da mekiya wa guraban daka wa jikan da zakara da ya tara wayan nan tsuntsaye guda hudu da Allah ya ce ka yanke wuyayen duk aka yanke wuyan kan hudun aka ajiye guri ɗaya aka nemi kamar turmi aka jefa hankakan da mekiyar da zakaran menene ɗayan kuma da ɗawisu ya yi ta kirba su annabi ibrahim sai da suka zama abu ɗaya naman wannan ya ga wannan ƙayin wannan ya ga wannan jinin wannan abu hudun ya zama abu ɗaya kamar fira sai Allah ya ce to dunkule su dunkule hudu sai dunkule su kamar fira dunkule hudu ɗayan aka ce ka aje yi a dutsen gabar ɗayan dutsen yamma ɗayan dutsen kudu ɗayan dutsen arewa kowanne kan dutse annabi ibrahim ya je ya ajiye wa'yannan tsuntsaye guda hudu a mulmule amma kayukan tsuntsayen to suna gurin annabi ibrahim da annabi ibrahim ya ajiye su a guri ɗaya kawukan suna gurinsu to yi ne allah to ka kira ɗaya bayan ɗaya kowanne zai zo gurinka ka gani fahina da ɗawis ƙaila abin da ya za ka nemi ɗawisin domin yi ɗawisu a tare da yi akwai takama wal ujubu da jijji da kai wa bin nazarihi ne ke abin da ya za aka neme shi shawatar akali yana da shawanci wa sharbi da sha wa bil gurabi za ka nemi hankaka alhirzihi hankaka yana da kwaɗayi kuma ga tsoro wa biddiko yi kuma zakara shawatin nikahi yana da sha'awar jima'i wa zalika kullu lil insani duk wannan kuma ka tattara mutum ne yake da duka shine hikima kun gane ai yawwa kowane tsuntsu a cikin nemo wai ba don haka bane akwai hikima shi zakara akwai sha'awa akwai nuna jarumta kiraransa ba da kwaya ka ci tsako to ka ji ko yawwa yi kuma hankaka ga kwaɗayi ga tsoro kiraransa haka ce hankaka mai da ɗan wani naka haka abin yake shi yi kuma ɗawizu akwai ado ga ado ga kyau to duk inda namiji yake zai je guri sai kaga yana wannan adan kuma ga takama dawisi yana tafiya shi ko me yake ya ga sha'awan ci ga sha'awan sha to ya za aka ce kira wannan abubuwa guda hudu aka ce kira wasu gaba ɗaya haɗa su guri ɗaya kira wasu ai ya ke la ilma da yaƙini wala ilma al'ayin fa kaifa ya dalibu ibrahim in tiƙali min al-ilmi da yaƙini ila ilmi al-yaqin من مراتبة فوق ذلك فوجب أن هذا الكلام بالنسبة للذات والصفات أن دنغنا الله تو daga nan hankaka ya kira wasu kowanne ɗaya bayan ɗaya kira ya ce ya hankaka irawo shi ma zikira wa musagar uzu wannan indahu wa da'a wannan bada da yarda lajiza yana kiran hankaka sai wannan fada uhuna da ya kira sai wannan kullun ya baje naman da yake hankaka ya tarwade a wannan kullun na wancan ya tarwade na wancan ya tarwade na wancan ya hade gayin wannan ya zo kullun sai ga hankaka faka faka faka faka in ya zo gunsa idan bai baye kan ba yana sauri daga an baye kan sai ya ce kwe kwe ya koma ya tsaya shi ma zakaran aka kirawo naman nan ya baje naman nan ya baje wannan ya haɗe ya komo ya zo yana shi ma ba shi kafin ka ce wani abu kowanne ya koma ya zama yana kuka to anan ne Allah yake cewa wa alamu wa alaman Allah azizul hakim to wa alam fa ana sani anna Allah kun ga ubangiji azizun mabuwayi ne la yujizuhu shay'un babu abin da zai gajiyar da Allah hakimin kuma Allah gwani ne fi sunihi daga cikin ayyukansa kowanne a take aka raya su to Allah mun yi imani to jama'a hudu saura kwata za a fito mai alwala idan muka yi sallah muka dawo kuma mu zauna addu'ar mu Allah ba da lada